متين علقة ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا ومنكم من يتوفي من قبل ولتبلغوا أجلا مسمى ولعلكم تأكلون
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إن الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما غلق والخاتم لما سبق ناصر الحق الحكيم والهادي إلى صراطك المستقيم والعالي حق قدره ومقدار العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم علقة ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيعا ومنكم من يتوفى من قبل ولتبلغوا أجل مسمى ولعلكم تذكرون هو الذي خلقكم من تراب Ubangijin nan da muke bayani tun farkon sura shine wannan da ya halice ku da ƙasa, an halice annabi Adamu da ƙasa. Halittar Adamu sai zama halittar mu baki ɗaya, wa kalkalaka na kun su masawar na kun su makunan malakatun junar Adam. Ubangiji ce na halice ku na daidaita ku, amma kuma lamirin na jam'i ne amma da Adamu ake magana. Saboda dukkan zuriyar annabi Adamu baki ɗaya ta tattaru ne a cikin tsatson annabi Adamu a lokacin da aka halicce shi. Babu ɗan Adam a duniya babu ɗan Adam a lahira. Shi ne farkon halitta na ɗan Adam. To kuma sai Ubangiji na magana a kan kuku saboda shi kaɗai yana ɗauke da kowa da kowa. Ubangiji ya ce huwa allazi khalaqakum min turabin ne ne wanda na halicce ku da ƙasa da ƙasa kuma min nutfatin sannan kuma na zo na yi ku da maniyi. Yarabun yake idan mutum ya sadu da iyalansa idan za a halicci halitta ubangiji ya riga ya tsara dukkan abun da zai tsara tun kafin ya yi kawo tun kafin ya halitta ya tsara musu komai da komai nasu amma idan mutum ya tsar da matarsa maniyin yakan fada ne bisa hannun mala'ika idan ya fada hannun mala'ika sai mala'ika can bi ubangiji ubangiji ne kake nufin za ka yi da wannan bawa sai ubangiji ya gaya masa zan halicce shi mutum ne sai ce ubangiji namiji ko mace sai Ubangiji ya gaya masa in namiji ne in mace ne, Ubangiji rayayye ne ko matacce ne, sai Ubangiji ya gaya masa shekarun da zai yi a duniya da adadin watannin da zai da duk lokacin da zai yi. To Ubangiji ne arziki ne ko mara arziki ne, sai Ubangiji ya gaya masa har yau sai sake tambayan Ubangiji. Ubangiji ɗan aljana ne ko ɗan wuta ne, sai Allah ya gaya masa ko ɗan aljana ne ko ɗan wuta ne. To kaga duk komai da komai an riga an gaya mala'ikan. To sai miƙa hannunsa sai ya ɗebo ƙasa sai ya kwafa da wannan maniyi lokacin nan kai kana ganin kai wani abu ka riga ka tashi mani na nan ana aiki a kansa sai ya kwafa wannan maniyi sannan zai jefa cikin mahaifiyar cikin mahaifan ita wannan baiwa Allah to yana nan cikin mahaifanta yana matsayin ƙasa an haɗa shi da mani shi yasa ce khalaqnakum min turabin summa min nutfatin mun halice ku da ƙasa kuma mun haɗa mun halice ku da maniyi ainihin maniyin ma ƙasa ne saboda abincin da ɗan adam ke ci shine yake tattaruwa sai ya zo ya zamo mani ya zauna a cikin barkon ɗan adam wanda zai sadu da iyalansa to lokacin da abun ke zuwa ya taru shi ma ƙasa ne sannan kuma ga an ɗebo ƙasa an kwaɓa to inda duk ya mika hannu mala'ika nan ya ɗebo ƙasan nan to idan mutu ya mutu fa a nan za a binne shi nan inda ya ɗebo ƙasa nan kabarinsa yake duk duniya inda duk ka ga mutu ya mutu an binne shi to ƙasan wurin aka ɗebo aka kwaɓa lokacin da za a halicce shi Ubangiji ya ce na halitte ku da ƙasa kuma cikin ƙasan aka halicce mu kuma cikin ta za mu rayu kuma cikin ta za mu koma min ha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa min ha nukhrijukum taratan ukhra da shi dai an yi mu da ƙasa kuma muna rayuwa bisa ƙasa ya ana lakum al-ardha qararan an shi da mu na ƙasa kuma an tabbatar mu da ita muna ta rayuwa bisa halakakum min turabin suba min nutfatin suba halaqatin ubangiji ya ce na halicce ku da ƙasa da maniyi to wannan maniyin idan ya zauna cikin mahaifa sai ya yi kwana arba'in a cikin mahaifar mahaifiya yana matsayin mani bayan kwana arba'in a lokacin sai ya koma jini sai ya koma jini sai ya yi kwana arba'in bayan kwana arba'in nan sai ya koma tsoka tsokan nama wanda bai wuce a ɗauke shi a haɗe ba shi ma sai ya kwana arba'in to bayan kwana arba'in nan sai ubangiji ya masa alama wannan tsokar naman sai a yi masa alama a yi mai alaman baki a yi mai alaman kunnuwa da hanci da kafafuwa da hannuwa abin kamar ɗigo-ɗigo yake kamar zane haka yake sai ya kwana arba'in in ya sake kwana arba'in ubangiji sai ya masa jiki sai a sa a yi masa kasusuwa a yi masa jiyoji kamar yaggwai kamar ɗan ragga haka a cikin jikinsa ya kwana arba'in sannan a hura masa rai to yana nan yanzu kan yana girma yana girma har lokacin da Allah ya nufi zai fito duniya shi yasa idan mutum ya auri mace aka ɗaura aure sai aka kawo ta gidan miji ta samu kwana ashirin da biyar ta haihu to ɗan nashi ne ran da aka kawo ta da nan ta ɗauki ciki halittar ɗan ya cika a cikin wata biyar da kwana ashirin da biyar wata biyar da kwana ashirin da biyar in ta haihu ɗan nashi ne amma idan ta zo ta haihu wata biyar da kwana ashirin da hudu to ɗan ba nashi ba ne ta yi ciki jiya da daddare yau ta shigo cikin gidan balle man ya kai wata shida ɗan ya zama nashi don an riga an gama halittar ɗan shi yasa al'adance ana iya haihuwa wata bakwai idan aka haihu wata bakwai ɗa nashi ne cikin nashi ne na aka same shi ubangiji ya ce na halice ku da ƙasa na min nufatin su mai laƙatin su mai yukhrijukum iflan sanan ranar da za a fi doka duniya sai a fi doka ɗan jinjiri ɗan ƙarami birkin da tausaya irin na ubangiji wanda kake cikin ciki me kake ci me kake sha baka sani ba kai ma yaya kake baka sani ba ita ma da take dauke da kai jaririn ita ma mashiyar bata sani ba me rai ne cikin cikinta matacce ne a cikin cikinta a zai rayu ba zai rayu ba ya zai kasance bata sani ba ita gaibi ne gare ta don bata sani ba sanan kai ma da ke cikin ciki baka san da me kake rayuwa ba ranar da ubangiji zai fi doka kuma sai fi doka a cikin tausayawa wanda in babu tausayawa kana iya mutuwa saboda wahalan haihuwan amma kuma sai Allah ya kare ka sai ka fito a cikin tausayawa suma li takunu tiflan suma li takunu suma li tablugu ashuddakum ubangiji yace bayan kuma ka zo kana dan jinjiri ran da aka haife ka baka iya komai da za a jefar da kai wurin nan kwari ma sai su canye ka ubangiji na renonka ubangiji na reno rabbin nasu kenan ubangiji na reno yana reno yana rabbantar mutane yana reno mutane yana reno mutane har ka fara girma har ka zo ka fara zama duk cikin renonka ake yana yana renonka har ka zo ka fara lallahe a cikin rainon Ubangiji har ka zo ka fara tafiya duk wannan aikin Allah ne kaga sai ka zo ka zama mutum ka fara miƙewa tsaye ka fara jefa kafa wannan dukkan aikin sa ne fatabarakallahu a hasanul khaliqin alkhairan sa sun yawa wannan da ya kyautata halittar dan adam ubangiji ya ce su malitan ku ashuddakum sai da baya kuma ka zo ka samu karfi tsakanin talatin zuwa arba'in shekara talatin zuwa arba'in ka samu karfi yasa maulan mu shi Ibrahim radiyallahu ta'ala anhu yake cewa duk mutumin da ya zo duniya ya samu shekara talatin to ya kamata ya koma wajen Allah komi na shi ya mai da shi a wajen Allah daga shekara talatin ka girma in ka kai arba'in to ka kai wala ma balaga ashuda wastawai atina hukuman wa ilman ka kai lokacin da karfinka ya kawo komai naka ya kawo duk da annabawa idan ubangiji zai aiko su sai sun shekara arba'in saboda a shekara arba'in nan ana ganin ƙarfi ya kawo duk abin da ake bukata ya kawo amma da yake shi ubangiji yana karyawa ko babu gaba sai ga shi ya yi annaba wanda ba su shekara arba'in ɗin ba saboda shi Allah babu inda ake gane shi duk inda kake gani zaka gane Allah Allah ya wuce wurin ya yi annabi shekara goma sha bakwai annabi Yusuf yana shekara goma sha bakwai aka bashi annabta Yusuf ayyuwa siddiq aktina bi sabi bakarati to a lokacin na shekara goma sha bakwai yana gidan yari kaga an bashi annabta kuma an bashi manzanci Allah ya ba annabi Yahaya annabta yana shekara uku ya ya kai kuzul kitaba biqwa wa atina hukuman sabiya to yana da ɗan karami muka bashi annabta kuma muka aiko shi a manzo har yau ubangiji ya aiko annabi Isa tun yana cikin ciki ranar da ya zo duniya ke cin salamu alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma ba'su hayya Allah ce zalika Isa bin Maryam to kaga amma a al'ada sai an kai shekara arba'in yake ba da annabta amma saboda Allah na yi duwa da ya ga dama fa'alu ne lima yuridu yana aikata duk abin da ya ga dama sai ba da wannan annabta ba tare da sun shekara arba'in ba to wannan ma balaga shi dawo kenan daga talatin zuwa arba'in su mali ta kunu shiyuhan sanan bayan kun zamo kahalun ka zamo mai karfi ka tashi daga diflun ka koma shaban daga shaban ka zo ka zamo ka halu ka zama mai ƙarfi ka yi zamo gwarzo sai baya kuma sai ka koma shaihan ka koma tsoho har yau da ubangiji aikin ubangiji ne da wanda aka haife ka gashin kanka baƙiƙirin ne a lokacin ko da za ka shafa wani farin abu abin ba zai yiwu ba don da ka yi wanka ya wanku ka wanke shi kenan amma kwana a tashi lokacin da ka wuce shekarun da kake da na arba'in ɗin ka fara shiga arba'in da ɗaya halittar ya canza saka gashin kanma ya fara canzawa halittar jikinka ya fara canzawa duk abin da kake ji na ƙarfi ya fara ragewa daga shekara arba'in ƙarfi ya fara ragewa ganin ido ya fara ragewa jin kunne ya fara ragewa karfin kafafuwa sun fara ragewa duk na'urar da ke aiki cikin jikinka in ka shekara arba'in to ya fara zuwa ƙasa ya fara ragewa. To ya kamata a lokacin nan kai kuma ka yi ƙoƙarin bauta ma Ubangiji, domin ka kusa barin gida zuwa gida, in tikalu minar dari ilar dari, ka kusa cirata daga wani gida ka koma wani gida. Abin da kake ji ya wuce, idan kana shekara talatin zuwa arba'in, duk abin da kake iya ɗaga shi hannu biyu, idan ka zo ka kai shekara hamsin ba ka iya ɗaga shi. Karfi ya riga ya rage. To lokacin ya kamata kai ma ka ga wajen Allah. manzo Allah sallama ya ce idan mutum ya kurkura a cikin musulunci Allah yana jin kunyan shi to tunda Allah na jin kunyan sa shi ma ya kamata bawa ya ji kunyan Allah ya kamata ka ji kunyan Allah tunda Allah na jin kunyan ka kada ya zamanto ka tashi tun kana matashi kana aikata asha haka zo ka yi hurhura a cikin kana aikata asha wannan baka jin kunyan Allah kenan ubangiji ya ce ni ne ke raya ku daga ƙasa har ku zo ku zama gwaraza ka hannu sai ku zamo dattija ثم تكونوا شيوعا ثم لتبلغوا ومنكم من يتوفى من قبل ولتبلغوا أجل المسمى لعلكم تاكلون ومنكم من يتوفى من قبل daga cikin ku kuma akwai waɗanda ubangiji yake muke kashewa tun ba su kai lokacin ba akwai wannan ran da aka haife shi nan zai bar duniya wani ya kashe sati daya a duniya wani zai kwana uku wani ranar suna ma sai an gama zanen suna zai rasu wani shekara guda zai duniya wani tablugu ajalin musamman wala lakum takilun Ubangiji ya ce, Na yi muku irin wa'annan abubuwa ne ko ba ku hankaltu ku gane Allah ku zo ku bauta ma Allah. Wannan sura da ake kira suratul gafir. Tun farkon sura, Ubangiji na ta jawo hankalin bani Adama. Wa'azi ne, wannan sura na ga cikin surorin Makka. Surorin Makka suna da suna wa'azi ne, suna jawo hankalin mutane. Wannan Ubangiji na ta gaya muna siffofin Allah, siffofin shi kawai ke ta gaya muna kowa ya dawo ya bauta ma Allah. Na'am.
هو الذي يحيي ويميت فإذا كري أمرا فإنما يقول له كن فيكون هو الذي يحيي ويميت وإذا قضي أمرا فإنما يقول له كن فيكون هل يوكا ستة في السكي جامنا كما أنت بيوشي شنكن الله يا يا ككي yake huwa alladhi yuhyi wa yumiit shine ubangijin da ke rayawa kuma shi yake kashewa duk duniya ba wanda isa ya raya ka sai Allah kuma duk duniya ba mai isa ya kashe ka sai Allah idan ka ga wani ya kashe ka ya samu sa'a kwananka ya kare a nan babu yadda za ka yi lokacin ka yayi tunna ko lokaci ya idza jal ajalu la takhru sa'atu la tudimuna idan lokacin yayi ubangiji ya ce ba mu kara maka ko sakon guda kuma ba za mu rage maka ba shi zai sa ka ga ka tafi lahira nan amma idan lokaci bai ba duk irin rashin lafiyar da za ka yi sai ka tashi ciwon da kai ka mutu wani ya irinsa ya warke ciwon da kai ka warke wani ya irinsa ya mutu saboda lokacinsa yayi wallazi yuhyi wa yumiit shi ke rayawa shi ke kashewa idan ka zai amran idan ya tashi hukunci akan duk abun da ya ga dama na ma kun fayakun ubangiji yakan ce ma abun ka zamo ne sai abun ya zamo dama abin yana nan an riga an yi abin an aje shi ubangiji dukkan aikinsa suqul muqadirati ne kawai ila auqatiha komai domin yadul qudrati huwa allazi yakhluqu kulla shay'in shi hannun fadan Allah kuduran Allah shi yake jiyar da komai da komai to komai ana da wannan tafsiri da muke yi tun kafin halicci duniya ne ce mu ubangiji ya riga ya tsara za mu zo mu zauna wuri kaza za su yi tafsiri da wani da wani da wani kuma duk wanda zai halarci wurin na ubangiji ya tsara shi duk wanda ba a sa shi ba tun lokacin bai iya zuwa nan ko da yana cikin ɗakin sa kwance ne yana ji bai iya fitowa domin ba a sa cikin wanda za zo nan ba ba wai ubangiji yanzu yake abubuwan ba kaman kasadin bidiyo ne ake sawa shine aka sa duniyar gaba ɗaya tana tafiya ne kaman bidiyo shi yasa ki gani komai in ya zo lokaci sai ya dace da wannan lokaci alkur'ani gaba ɗayansa an sauke shi ne tun zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan wafatin manzon Allah ko aya guda ba a saukar ba aya ɗaya ba wanda ubangiji ya saukar ma gaba ɗayansa tun yana raye aka saukar masa har aka gama saukar da shi to dibi tun zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka sauke alqur'ani amma kullum aka karanta shi sai yayi munasaba da lokacin nan da mutanen lokacin nan saboda yana tafiya ne akan an riga an tsara ma mutanen duk abin da za su yi a duniya an riga kuma an tsara musu duk inda rayuwarsu zai kai a duniya to duk wannan aiki shine aikin Allah shine yake gaya muna kullum shi yake yin kaza shi yake yin kaza shi yake yin kaza har yau an jawo hankalinka idan baka fahimta ba to huwa allazi yuhyi wa yumiit shine ubangijin nan da ke kashewa kuma yake rayawa kai din nan baka iya rayawa ya ma za ka yi ka raya baka iya rayawa manzo salama shi kadai ne ke da wannan garanti daga fadan Allah duk abin da yake so Allah yana yi masa annabi Isa ma yakan ta da matacce yakan je ta da matacce amma ta da matacce da garanti sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an wani yaki yakin ya lalace an kashe sahabbai da yawa kuma aka zo aka gaya masa aka ce rasulullahi ga sahabbai na an kashe mutane da yawa ana ganin yaki ya kare mu'jiza ta motsa na annabta da ya zai ce tashi kai ma tashi kai ma tashi kai ma tashi duk sun tashi an fasa mutuwa sallallahu alaihi wasallam wannan mukami ne irin nashi saboda duk abin da yake so Allah ya yi masa ko me wai mutu ya za same shi ya ce in dai kai annabi ne ina da wata ɗiya ta rasu kabarin ta na can bakin daji yau kwana uku amma kai annabi ne ina so mu je ka tashe ta inganta ta tabbatar min kai annabi ne zan yi imani manzo sallallahu ce ka sai inda kabarin yake ce kwarai ce mu je suka zo ina wurin ya ce wurin ga wurin na mazala ce mata tashi sai kasa ya bude ta sai ta fito ita ce nan ya ce ita ce ke ita kuma dama ta riga ta imani da annabi ke kin dawo ta ce a'a abun da na samu wajen Allah ya fi min duniya da abun da ke cikin duniya kuma a shaɗu annaka rasulullahi na ƙara imani kai annabin Allah ne ka ganta eh to koma sai ta koma sai ce ni ma shaɗu annaka rasulullahi shi ma sai ya imani to mazala ke sun salama yana zaune sai wani balarabe ya biyo da damo ya kashe damon nan tun lissafi ya soka bindin damo a cikin makoshin damo ya hiddo ta baki ya rasa ya kafada ya zo zai wuce manzon sai ya ce masa ba za ka yi imani ba sai ya zo ya yi irin abun nan da ake cewa in ka isa sai ya aje damon da ya kashe tun da safe sai ya aje damon gaban shi sai ce in kai annabi ne to ina so ka ce damon ga ya tashi ya yi min bayani ya gaya min cewa kai annabi ne in damon nan ya gaya min kai annabi ne na yadda kai annabi ne manzala sallallahu sai ce masa damo ni annabi ne damon da aka yanke tun da safa amma da manzala ce ni annabi ne sai ce ashhadu an la ilaha illa annaka rasulullahi to annabi kadai ke da wannan martaba ko da abu ya mutu babu shi manzala sallallahu yana roƙon Allah Allah zai tayar masa da shi amma aikin Allah ne akwai siffofi na Allah ya ba annabi akwai sunan naki na Allah ya ba annabi saboda mukamin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to Allah shi kadai yake rayawa kuma shi kadai yake kashewa sannan duk aikin Allah in ya tashi yakan ce ma bin kun ne fakana tsakanin kun fakanan nan dan abun ba da nisa zamo ne ya zamo ba wai yana yi sa bane Allah ya tsaya wai zai yi kamar yanzu Allah ya ce yana bukatan teburin nan ba wai wani abu zai hada ya teburin ba ba wani dogon aiki bane iradan sai da zai ce tebur ka zama sai tebur ya zama ya riga ya zama to Allah kenan shi kadai ke da irin wannan siffa na'am ألم تر إلى الذين يجادلون في آيات الله أن يصرفون ألم تر إلى الذين يجادلون في آيات الله أن يصرفون ألم تر في جنيبة إلى الذين يجادلون في آيات الله وإن نسك جاية آيوين الله ga mu'jiza fili suna gani amma ba su yadda ba kafiran makka sun wahalar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam izaya ba irin wanda ba su yi masa ba sannan ba irin abun da ba a nuna masa ba akwai lokacin na tsanani ya yi tsanani annabi salama ya gama sahabbansa ya ce abin ga ya yi yawa saboda haka ku hita garin ku koma ethiopia habasha ku koma habasha akwai wani sarki wurin sarkin nan bai zalunci kuma bai yadda a yi zalunci ka ji irin yadda maza su salama ya yi masa shaida na jashi kenan mazala ya masa kyakkyawan shaida tun sahabbansa ba su isa wurin ba cewa sarkin nan bai zalunci kuma bai bari a yi zalunci. To tunna abin ya yi tsanani a makka abin ya zama wahala, izaya ta yi yawa kuna iya ku koma wurin kwana biyu mu ga abin da Allah zai muna. To daga cikin waɗanda suka tashi sun kai wajen su tamanin sahabbai daga ciki akwai sayyidina Usmanu akwai ma Ruqayyatu diyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda shi Usmanu ke aure da ita to sai suka bar Makka sai suka koma Ethiopia a jirgin sama awa biyu ne tsakanin Addis Ababa zuwa Jidda awa biyu ne suna makwabtaka da Saudi Arabia sai suka tashi a kwana tashi sai suka je Habasha da suka je Habasha suka sauka wajen Najashi shi ko Najashin nan Kirista ne a lokacin da suka suka sauka wajen shi sai suka samu wani masauki sai aka sauke su to da aka sauke su a masaukin su shi Najashi da mutanensa sun girmama wa'annan sahabbai sun karrama su sun mutanta su duk abin da suke so ana ba su sai labari ya dawo makafiran makka cewa a ai su sai na usmanu nan da suka yi hijira zuwa ethiopia ai an karɓe su hannu biyu an girmama su kuma babun da ba a yi musu to sai abin ya sake bakanta makafiran rai ya ka ce to abin da za a yi a tura wakilai ambasadas zuwa wajen shi na jashi akan cewa a sanar da shi halin da mutanen ke ciki to sai aka nemi a gurbin asin lokacin bai musulunta ba da umar bin walid sai aka shirya su su biyu aka kawo fata masu yawa don najashi na son fata jemanne aka kawo fata masu yawa da aka jeme da wasu kayan marmari haka aka hada sai aka ba su amur bin asin shine jagoran tafiya na umar bin walid aka ce to ku je wajen najashi ku gaya masa akwai baki daga makka suna nan cikin garinsa amma bakin nan ko yi masa bayani irin halin da suka yi sanan suka gudo da irin yanayin da suke ciki wayana mutane da suka tashi suka isa habasha suka suka sauka wajen sarki wayan ga sahabbai suna masaukin su da suka suka sauka wajen sarki sai suka ce musa ranke dade mu wakilai ne muka zo daga makka muna da yan uwa daga makka sun gudo sun zo nan ba su bisa addinin mu ba su bisa addinin ka sun rikita addini sun jirkita addini saboda haka muna so ka ba mu su mu koma da su makka kada ka yarda da wa'annan mutane ya ce a nan garin aka ce a nan garin sai ce a ja nemo masa bakin nan da suka zo daga makka sai aka ja ka kira su sai na usmanu akwai jafar yana ciki a jafar ɗayyar yana ciki wan sai na ali wani riwaya na ce kanin sai na ali amma wan ne shi ma yana ciki to da fada ta riga ta cika shi sarki yana zaune manyan malaman garin shi suna bayansa sun kewaye shi alkisisin wa ruban malaman yahudawa kenan suna bayansa sun kewaye shi shi yana zaune kan kujera wayannan mutane guda biyu amr bin asin da umar bin walid su ma sun zo sun zauna wayanda suka soke su suka kawo sukansu sai ce a ji a kira su da aka kira su da suka zo bakin kofa sai jafar ya yi sallama salamu alaikum sai amurbin asa ya ce mu sarki kaji ko kaji ya zo da wani kalma wanda ba shi ake gaishe ka da shi ba ba irin kalmar da ake maka ba kaji ko da suka suka zauna sai shi sarki ya ce a me yasa ba ku gaishe ni da irin gaisuwan da ake min ba sai Jafar ya ce eh wannan kalma ita ce kalma yan aljanna ita ce kalma na gaskiya ita ce kalma na hujja sai sarki ya ce masa yanzu menene kuke a bisa menene hujjojinku sai jafar ya ce gaskiya da ranka ya dade da muna bautan gumaka ne da ba mu cika alkawari da ba mu sadar da zumunta sai Allah ya aiko mana da ba annabi manzo ya zo ya gaya mana gaskiya muka kama bautan Allah shi kaɗai muka bar bautan gumaka ya ce mu sadar da zumunta ya ce mu yi azumi ya ce mu yi zakka ya ce mu yi hajji sai muka karɓi wannan addini nashi na gaskiya da Allah ya aiko shi ashe sun gaya mana jashi cewa wai waɗannan sahabai su taɓa zagin annabi isa shi kuma najashi kirista da kirista ko bai so a taɓa annabi isa sai najashi ya tambaye su ya ce menene annabi na naku yake faɗi akan isa sai jafar ya karanto masa suratul maryam ya dinga labarin annabi isa ya dinga labarin annabi isa cikin maryam su malaman da ke bayan sarki sai suka kama kuka sai suka fashe da kuka lafiya suka ce wallahi abin ga da ya faɗi haka yake cikin littattafanmu lalle babu shakka wannan ba annabi ne sai na ja shi ya duba waɗannan wakilan da suka zo daga makka su kama su su koma da su ya ce waɗannan mutane mutanen kirki mutanen kwarai su kuke so in ba ku su ku bai da su to ku tsaya ku ji ku din nan yanzu kun zama bakin sarki a je a sauke kuma saukin sarki a kare ku a girmama ku kun zan mutane na kuma na mutunta ku na ja shi sai musulunta gaba ɗaya sai musulunta sarki habasha ya musulunta sai shi amurdin asirin sai suka ji kunya su biyu da shi da umar bin wani to umar bin asin ya rasa yadda zai yi sai ya nemi ya halakar da abokin tafiyansa shi umar bin ya sarɗin sai ce masa ka gani kai kyakkyawan mutum ne tuna kai kyakkyawan mutum ne ka rinka shiga gidan sarki ka yi kokari ka samu matar sarki guda ku kulla alaka da ita in kun kalla alaka da ita sarki zai so mu idan sarki zai so mu mun cusa masa ra'ayinmu sai shi kuma Umar bin Walid ya yarda shi kuma Abu bin Asim ya shida masa makirci ne kuma tare suka zo tare suke sai shi Umar yana shiga gidan sarki ya samu wata matar sarki suka kulla har yau Amr bin Asim sai ya zagayo sai ya sami sarki ya ce ranka ya dade abokin nan nawa fa baya da kyau ka kula da iyalanka fa don na san halin shi yanzu haka yana iya zuwa neman matarka dare ya yi shi umara shi umara ta bin walid ya zo wajen inda yake shiga ashe sarki na nabe yana hitowa sai na jashi ya rike shi na jashi ya sa aka bashi kashi sai da ya bugu aka yi masa aka aka sa wani abu a cikin zakarinsa aka dinga hurawa har sai da cikin sa ya kumbura ciki ya kumbura ta zakari aka hura abun har ciki ya kumbura to sai zamanto baya da lafiya ya samu matsala sai aka ɗauke shi aka je aka jefa cikin ruwa ruwa ya ja shi ya tafi da shi ya je fitaccen cikin tudu cikin dabbobin daji sai yana rayuwa da dabbobin daji har ya mutu shi kanan ya halaka shi kuma abu rubin asin sai ya dawo ya dawo makka ya gaya ma wakilan da suka tura shi to mutanen nan fa sun samu karbuwa a makka najashin nan ya musulunta akwai ummu habiba a nan cikin garin mijinta ya rasu labari ya kama manzara salama cewa najashi ya karɓi mutanensa sabansa hannu biyu sannan kuma najashi na ya musulunta to bayan ya musulunta sai manzo Allah aika masa cewa ita matan nan ɗaya Abu Sufyan ummu Habiba tun namijinta ya rasu ni ina so a ɗaura mai aure da ita in ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to da labari ya zo wajen najashi sai najashi ya ji daɗi sai ya shirya auren na annabi sai ya aika abrahata ya je ya gaya mata cewa manzon Allah na son ta da aure sallallahu alaihi wasallam annabi fa yana yana madina shi kuma najashi yana habasha yana ethiopia habasha amma manzon sallama bai ganta ba amma ya aika yana son ta ita ma bata ga annabi ba amma saboda mukami irin na manzanci da mursalanci da aka aiko wani bawan Allah da shi ra abrahata sai zai same ta ya ce najashi ya ce zon gaya miki annabin yanzu annabin zamani wanda Allah ya aiko na ƙarshe ya ji labarinki ya ce na son ki sai ta ce ni ya ce kwarai da ta miƙe tsaye da ta dinga bashi kyauta duk abu da ta ɗauko ta bashi duk abu da ta ɗauko ta bashi duk abu da ta mallaka wanda najashi ya shida mata ta ba a kyauta saboda murna farin cikin maza Allah ce na son ta to sai najashi ya ɗaura ma annabi aure da ita sadakinta dinari ɗari hudu haka najashi ya kida dinari ɗari hudu ya ba ta ce shine sadaki sai aka ɗaura aure idan aka ɗaura aure sun gama zaman habasha za su dawo makka ran da za su dawo makka ranar maza Allah ya je haibara ya je yaƙi a haibara kuma ya yi nasara a wurin yaƙi sai ga jafar sun taso za su dawo makka a ciki akwai amaryar manzo Allah sallama ita ce ummu habiba da ita amaryar da shi Jafar din wan sayyidina Ali da suka zo kafin su iso gida sai aka gamu da manzo Allah kan hanya ya dawo Khaibara yayi nasara da Jafar ya zo sai ya sauka sai ya zo tsaya gaban manzo Allah manzo Allah da ya bi Jafar sai ce kai ayyuhum afrah da wanne ne zai yi farin ciki a bi islamin najashi an bi kudumi Jafar an bi fatahil Khaibara an bi urusi da wanne ne zai farin ciki da musuluncin najashi ko ko dai da jafaru ya dawo lafiya ko ko dai da zama wani ango zama wani ango ko ko da nasarar da na samu haibara da wanne ne zai farin ciki farin ciki hudu kenan suka haɗu sakamakon da ya ma jafar da ya kalli jafar sai ce shabbatani halki wa huluki shabbatani bi halki wa huluki jafaru kai kama da ni da ɗabi'una da halitta na kayi kama da ni da Jafar ya ji daɗi fara ƙasa bai ne dai Rasulullah sai ya fara rawa gaban manzo Allah yana rawa gaban manzo Allah ai dole ya rawa ai in akwai abun da ke gaban rawa ma zai yi shi annabi ne fa dibe shi yace kai kama da ni da halittanka da ɗabi'unka akwai wani farin ciki a duniya da ya kai wannan ai babu shi ranar da sai na Umar zai je umra manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce masa ya akhina la tansana an du'aika ya kai dan uwanmu kada ka mance mu daga addu'a in ka je za ka yi addu'a mu ma kai muna addu'a sai na umar ya ce a rayuwarsa na duniya babu abin da ke mai daɗi ya faranta mai rai irin wannan kalma da manzo Allah ya gaya masa sallallahu alaihi wasallam cewa kada ka mance mu a wajen addu'a to Jafar bai taɓa jin wani kalma mai daɗi wanda ya faranta masa rai ba irin wannan kalma da manzo Allah ya gaya masa cewa kayi kama da ni da ɗabi'una da halittuna kayi kama da ni sai ya fara rawa gaban manzo Allah To a nan da shi rawan bai da kyau na fara'a da annabi ya ce ma Jafaru kada ka yi rawa ba a rawa. Amma annabi na kallon Jafar yana rawa domin min don ya ji daɗi ne. Mazalar Salama bai hana shi rawan ba. To wannan ya ba zakiru daman shi ma ya yi zikiri ya yi rawa. Rawa ba haramun ba Da rawa haramun ne da annabi ya hana Jafar rawa. Ba bayan annabi ya rawa ba gaban manzon Allah yake rawa. Kuma manzon bai hana shi ba. matsala murmushi yake yi me yasa ya yi rawa ai ya ji daɗi ai sufa yana ce mallami hattar da inda zakar da mahaibin falaisa bil mabu duk mutumin da aka ambaci masoyinsa bai ji daɗi ba bai yi rawa ba soyayyar nan ba mai ƙarfi ba ne saboda shi zakiru yana rawa ne don jin daɗin zikirin in ka ce rawa bai da kyau to ka cire rawan cikin zikirin ai bai da za ka cire rawa cikin zikiri ai ai shi lokacin da yake rawan bai ma san yana yi ba sanan duk duniya a rasa abin da zai bata la ilaha sai rawa rawa mi shin kan rawan gaba ɗaya zunubin sa nawa babu zikirin ka zo kai rawa zunubin ka nawa babu ma barna fil kitabi min shay'in ko me mun riga mun kammala shi in ji ubangiji la yati bali min bayna da wala min khalfi banna bai zo masa ta gaba kuma banna bai zo masa ta baya to daga komai an riga an kammala shi zaka shi rawa bai da hukunci Allah bai hana rawa ba manzo sallama bai hana kowa cewa don menene za ka rawa ba ya halatta wurin zikiri zakiru ya harraka ya harraka duk yadda yake so in ma zakiru na iya tabo sama na ɗaya ya halatta ya tabo sama na ɗaya ya ambaci Allah rawa bai bata la ilaha illallah rawa bai bata sunan Allah kowane iri
الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون الذين كذبوا بما نعم الذين كذبوا بكتاب وبرسلنا برسولنا فسوف يعلمون الذين كذبوا بكتابي وإنن لسك كرية لتتفن لتتفن وإنن لسك كرية لتتفن دمك أيكو مسو إن جئوا بنجي sun karyace littattafan da muka aiko musu Allah na kaza bi kitab bin arsan nabi rasuluna wa sawfa ya'lamu wani suka karyata littattafan da muka aiko suka karyata annabawan da muka aiko wa sawfa ya'lamun da sannu za su sani in ji Ubangiji. Duk kafirai, duk wanda ya yi imani da ba annabi ɗaya bai yi imani da saura ba, babu imani. Idan ka yi imani da littafi ɗaya ba ka yi imani da saura ba, babu imani. Dole sai ka yi imani da dukkan littafan da Allah ya sauka, sai ka yi imani da dukkan manzannin da Allah ya aiko baki ɗaya, sanan imani ya cika baki daya amma rasul man zai lai maraji wa nuna kunna mana billahi wa malaikati wa kutubi wa rusuli la nufariqu baina da min rasul sai ka imani da dukkan annabawa baki dayan su idan ka ce na yi imani da dukkan annabawa Allah ne ya aiko su amma ban yarda da manzo Allah sallallahu alaihi Muhammadu har yau kana musu kafirci idan ka ce na yarda da dukkan annabawa gaba ɗayan su amma ban yarda da annabi Isa ba har yau imanin bai yi ba idan ka ce na da dukkan annabawa amma ban su annabi Musa imanin bai yi ba la budda wajibi ne sai ka iman da dukkan annabawan baki daya kuma sai ka iman da dukkan manzanni baki daya sai ka yarda da dukkan likafan da Allah ya sauka daga sama baki daya a lokacin ka zama mu'mini alladhina kadzabu bi kitabi ma arsalna bihi rusulana wa sawfa ya'lamun ubangiji ya ce wa'anda suka karyata littafan da muka aiko suka karyata manzanninmu fa sawfa ya'lamun da sannu za su sani domin za mu kama su kuma za mu yi musu azaba wajibi ne ga dukkan ɗan adam da ke duniya ya yi imani da Allah. Ubangijin nan fa abun tsoro ne fa wani haɗar kuma Allahun nafsa. Ina ba ku tsoron kaina da kaina ku ji tsoron Allah. Bani Adam a ji tsoron Allah ba a wasa da Allah. ba a wasa da Allah afasibtu annama khalaqnakum wa basawtu lakum sudan wa annakum ilayna la tarji'un ta'ala Allah kuna zaton cewa na halice ku banza ne na halice ku don wasa ne fadan Allah ana wasa ne fadan manzo Allah ana wasa ne ɗayan su babu inda ake wasa ba wai an Allah bai halice ka ba don kallo kawai Allah bai halice ka don ka yi yawo ba kawai Allah ya halice ka ne don bauta wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liyabudun ban halice aljani da mutum ba sai don su bauta mi kuma ubangiji yana gaya mana ba yana bukata mu yi mishi arziki ba ma uridu minku an tudi mun an tura zukun wala an tudi muni ba ni bukatan ko ku azabta ni ko ku ciyar da ni ko ku yi min wani abu ba ni bukatan komai bukata na da ku shine an tuminu billahi wa rasulihi ku yi imani da Allah cewa shi yake da komai shi yake da kowa wa rasulihi kuma a imani da manzonsa da ya aiko na kowane zamani kowane mutane annabin da aka aiko musu wajibi ne su yi imani da shi kuma su yi imani da annabawan da za su zo bayan su wajibi ne ga kowane mutumin da ya wuce mu kuma da yake muke tare da na ƙarshe mun zo zamanin na ƙarshe to za mu yi imani da shi mu yi imani da dukkan annabawan da suka wuce na'am
إذ الغلال في أعناقهم والسلاسل يصبحوا يسحبون idan lagalalu fi alaƙi masalatu ne sabon idan lagalalu lokacin na ubangiji ya ce masofa ya alamu da sanu za su sani idan lagalalu fi alaƙi za mu samu su kukumi a wuyansu ranar tashi alkiyama za a kama kafirai a samu su kukumi manzan su yana cewa abu jahali shugaban kafiran gaba ɗaya idan aka zo alkiyama idan ubangiji ya ce ku kama shi ku sa shi wuta mala'ika dubu ɗari ne ke kokuwan kama shi kowane mala'ika yana rike da sarka a hannunsa shi kadai amma mala'ika dubu ɗari ke so su kama shi saboda ka ko dai mutane aka ce dubu ɗari sun sa ka tsakiya ai mutum ya gama yawo balle mala'ika shi kadai mala'ika dubu ɗari ke neman su kama shi to duk mutumin da ya mutu bisa kafirci ubangiji ya ce idza laga lalufi na tsayin mun samu su kukumi a wuya wasarasi mu kawo sarkoki kuma mu ɗaure su ba wai haka za a saka cikin wuta babu komai ba a'a sai an kama mutum an huda cikinsa a sa hannuwa da ƙawawa su fito ta baya sai a samu sarƙoƙi a kama shi kuma a ɗaɗɗaure shi sanin za a ɗauke shi a jefa cikin jahannama Allah ya kiyaye mu Allah ya kare mu
بالحميم ثم في النار يسجرون
Hamimi su mafi nan tsaron a yau da cikin hamim za ka cikin zafi ko cikin ruwan zafi ko ainihin wutan ko cikin ruwan zafi. Kuma sin nari tsaron sannan kuma za su zo cikin wuta nan za su zauna nan za su tabbata nan za su yi ta gudana wutar na gudana a kansu yasjarun ubangiji ce muna musu azaba mai tsanani me ya kawo haka kun kafirce alam ya ce ku rusulun minkum manzanni ba su zo muku ba ba an ba ku labari ba me ya hana imani to shi yasa a nan ya kamata mutumin da aka ce shi musulmi ne to ya kiyayi duk abun da zai aikata na asha wanda zai sa shi wuta su kafirai har kullum muna bayani su sun shiga wuta ne saboda ba su yi imani ba sun zo za su shiga aka tare su aka ce kada ku shiga ba su da kun fi sakara me yasa za ku shiga wuta da hankalinku da wayonku suka ce lam nakum minal musallin ba ma sallah ba mu kasance cikin masu sallah ba shi yasa za a samu wuta to kai da ke sallah ayi sallah da kai ramalana ta kama ayi azumi da kai kila ma ka je kayi aikin haji to kai me yasa za ka shiga wuta ka aikata wani aiki kenan wanda bai dace ba kuma baka tuba ba to ya kamata shi musulmi ba irin kafiri bane shi kafiri ya tafi ne bisa kafirci ya kila ya rayu kan kafircin ya mutu kan kafircin amma shi musulmi yana tafiya bisa musulunci duk abun da zai aikata ko me shi sunan shi sabon Allah ba za a ce masa kafiri ba ba a kafirta shi sai in yayi abubuwan da za su fi da shi musulunci irin ya dawo ya jaye cewa bai yadda Allah guda ba ne ko ko ya dawo da irin aƙida na na banza cewa ai babu Allah ko ko ya dawo ya ce bai yadda da manzancin annabi ba sallallahu alaihi wasallam ko ya zo da wani abu cewa cikin rukunan musulunci guda biyar bai yadda da guda ɗaya ba ka ce na yadda da dukkan abin da ake faɗi gaskiya ne amma aikin hajjin nan ba dole ba ne gaskiya ba wajibi ba ne to shikenan kalmar ba wajibi ba ne ta sa ka yarda ko ko ka yarda da dukkansu amma zakkan nan ba dole ba ne kai ba ka yin zakkan nan to rashin yin zakkan nan ya sa ka yi ridda to in ba ɗaya daga cikin waɗannan abubuwa ba babu abun da zai fidda kai cikin musulunci idan kana musulunci ka sha giya sunanka musulmi sai dai ka yi sabon Allah za ka yi kwana arba'in kana sallah ubangiji bai karba ba idan kana musulunci ka yi zina sunanka musulmi sai dai ka yi ɓanna abin da Allah ya hana ka aikata wala ta karbin zini ina kana fashi ta bakta wasu sabila ya hana kuma can ma ya hana ma shan giya ina mal khamru wal maisur wal ansab wal zamu rizqu min amali shaytan fashani bula lakum tuflihun to duka wa'annan kaba'ira Allah ya hana ƙarya Allah ya hana duk irin wa'annan kaba'ira to in kadara ta sa ka aikata to sai ka zo ka tuba amma sunanka musulmi bai sa ka daga cikin musulunci ba to wai mutumin da ya zina bai zama kafiri ba mutumin da ya sha giya bai zama kafiri ba mutumin da ya caca bai zama kafiri ba a wurin Allah mutumin da ya sata bai zama kafiri ba a wurin Allah wai sai mutumin da ya la ilaha illallah sai kai la ilaha illallah lokacin za a ci maka mushriki to menene abun da zai sa ka zama musulmi ina tambayan duniya baki daya bai zai musuluntar da kai mutum ya yi la ilaha ɗari uku sani wani wanda bai da galifu a cikin addini wani jahili wanda bai ma san ya kira musulunci ba ya dibe ke cewa kai ne mushriki mai la ilaha illallah idan mai la ilaha illallah ya koma mushriki wane ne musulmi idan kafiri ya zo zai musulunta me za a ce ya faɗi in ce la ilaha illallah za a ce ya faɗi guda ɗaya tak ta mai da shi musulmi to balle ba tijjani ɗan ɗariƙar tijjaniya da kullum su yayi la ilaha illallah guda ɗari uku sannan jahilai 'ya'yan da ba 'ya'yan kowa ba su zauna suna zagin 'yan ɗariƙa nan suna ce ba musulmi ba ne kuma gauga'un wawaye suna sauraren su ai mai sauraren su wawa ne ba tijjani duka kullum la ilaha ɗari uku yake yi jaddidu imani kun bi kauli la ilaha illallah to kullum sai yayi guda ɗari uku to duka ɗari uku musu musulmantar da shi ba sai shi da bayyin ko guda shine mumini shi da bayyin ko guda shine musulmi menene musuluntar da shi in sallah yake tijjani wannan sun bi shi sallah in azumi yake tijjani sun fi shi azumi in hajji yake zuwa tijjaniya sun fi shi zuwa hajji amerika da kanta ta fi kowa ta'addanci a duniya amma amerika ta ce duk prison da ke da ɗan ta'adda babu ɗan ɗarika tijjaniya ko guda duk inda ke kama yan ta'adda a duniya masu tada bom a nan masu tada bom a can masu zuwa su kai hari a nan amerika ta ce ba ta taɓa ganin ɗan ɗarika tijjaniya ko guda irin wani aikin asha ba to kafirai suka yi mana shaida alhaƙu ma shaida bil a'ada abin da a gaskiya shi ne abin da maki ya yi maka shaida a kai makiyinka ne bai kaunanka aka ce mutumin nan barawo ne ce a'a a ni dai ban kaunan shi amma a faɗi gaskiya a kan shi bai taɓa sata wa barawo ba ne to shaida ya tabbata to amerika kowa san ba musulmi ba ne amma suka ce lalle yan ɗarikar tijjaniyan nan babu shakka duk inda ake ta'addanci ba a samu su kafirai suka mana shaida balle musulunci har wani ya koma wai kai dariƙa kai zikiri kai istighfari kai salati annabi wai wani ya koma yana kyamanka kwanaki na bayani cikakke a gidan rediyo wai sai kaga wai mutum ka gamu da shi wai yana kyaman ya maka sallama kila baban shi ne tuba ko kakan shi ne tuba ko shi ne tuba a gidansu kila duk gidansu jahilai ne ba wanda ya san komai cikin sha'ani addini amma wai kai da kila ka gadi ilimi ko ka gadi addinin tun kakannin kakanni wai shi ke kyaman ya maka sallama wai shi kai dan dariƙa ne to kai baka fi shi garanti a musuluncin ba baka fi shi galifu a musuluncin ba shi a bididdigin shi a gani shi dan gidan waye sana abin da ke bani mamaki ni dan ɗarikar tijjaniya ne ina iya fitowa in bugi gaba in faɗa wa duniya ni dan ɗarikar tijjaniya ne shi dan ƙungiya na iya faɗi haka nan duk dan izalan da ke duniya bai kance maka shi dan izala ne sai in kai magana ce shi ahli sunna ne ai kowa ma ahli sunna ne kowa ma ahli sunna ne ya fito ya kawo sunan ƙungiyan shi ya ce shi ɗanta ne in ya isa shi ma yana kyaman abin saboda haka kada ku yarda ana yaudaran ku ana hana ku istighfari ana hana ku salatin annabi ana hana ku la ilaha illallah akan ƙarya bayi sabbin shiga a cikin addini sojojin da aka ɗauka na rusa musulunci wanda ba su san komi ba jahilai ƴaƴan jahilai kullum ina faɗi jahilai kuma ƴaƴan jahilai su zo su kafa lastika littafan da suke karantawa wa'annan da suke zagi su suka yi littafan ko guda ba wanda suke iya yi amma sai zo su sami wa'annan bayan Allah masu zama cikin zaure bayan Allah masu kwanci bisa buzu wa'anda ba sa ma kwana su kama salati annabi su ɗauko takarda da alƙalami su rubuta littafi sai ka je ka gama karanta littafi sai ka ce eh gaskiya ne babu shakka haka ne malam na da ilimi amma ya ɓace to kai jahiliya kai ka san malam ya ɓace malam na da ilimi amma ya ɓace na ji ya ɓace to kai jahili ne me ka auna kaga malamin na ya ɓace a kan shi kaga abin ya koma ra'ayi saboda ka a kiyaye kada a bi sha'anin addini ba ra'ayi bane wala yubadullah bil uquli bal bi sharhi manqul ba bauta ma Allah da hankali wannan sai da shari'a manzo Allah na cewa sallu harfa man qala la ilaha illallah annabi ya ce duk mutumin da yayi la ilaha illallah muhammadur rasulullah ka bi shi sallah kawai ka bi shi sallah إنما جئل لكم الإمام ليتم عليكم الصلاة فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا manzo Allah ya ce an sanya muku liman ne ba don koyon ba don ya cika muku sallah idan liman ya yi ruku'i ku yi ruku'i in ya yi kabara ku yi kabara ba wai liman ya fi kowa a masallaci ba ne amma annabi ya ce in dai ya yi la ilaha gaban ka to ka bi shi sallah to wai mutum ya yi lalawa ɗari uku sai ka samu wani jahili wanda bai iya komai wankan janaba amma bai iya ba wai yana kyama mai la ilaha ɗari uku in ai magana zaka je ce wai ai dan bidi'a me bidi'a to me bidi'a in an ce duk abun da aka yi bayan annabi shine bidiya duk mutanen da ke duniya zai yan bidiya ne tuna dukkan su bayan annabi aka yi su wai aka yi zamanin annabi to a ce duk duniya yanzu bisa bidiya ke tafiya kenan sannan kullum ina faɗi rena ku ne da kuma ganin ku jahilai ke sa in kai magana mutum ya ce maka dan bidiya in ya ce maka dan bidiya shi na shi rayuwar garba daya bisa bidiya yake tafiyanta yanzu ne za mu je maka jirgin sama muke hawa mazala ya haune ko ya ce a haune abincin da muke ci gaba ɗaya wanne ne annabi ya ci wanne ne yanzu nan ka ce a kawo masa abin da ya dama hura da nono ya sha a duk cikin sabai waye ya dama hura da nono ya sha balle cin sakwara to duk irin wa'annan abubuwa in aka ce abin da duk annabi ya shi za a yi ai rayuwar gaba ɗaya ba ta tafiya sanan sha'ani addini kullum ina faɗi wannan makirfon da muke karatu da shi mazala bai yi ba wai ba ma shi ba makarantun nan da muke tara yaran muna karantar da su zamanin mazala bai tara yaran kowa ya karantar da su ba babu makaranta na karatu alkur'ani a zamanin annabi zamanin sai na abubakar ma babu makarantar da aka gina ana karanta da yara alkur'ani balle a karanta da mata mutane zamanin sai na umar ma babu sai zamanin sai na usmanu shine banu umayyata suka ce ya kamata mu gina dan daki mu tara yara mu karanta da su alkur'ani to ya zamo sunna tunna alaikum bi sunnati wa sunnatul khulafa'ur rashidun al-maqduna min ba'di ku bi hanyana ku bi hanyar sahabbaina masu shiryawa su hudu sai na usman na cikin su to tuna sai na usmanu yayi to ya halatta a yi ya yi shi ne bisa ga izinin manzo Allah amma duk da yin makaranta a karanta da yara wannan ai bid'a ne ba wai annabi ya yi bane to in ko har ya an yi shi ya zama alkhairi ballantana duk abubuwan da ya biyo duniya a yau amma duk a rasa abin da yake bid'a sai dariƙar tijaniya ita kadai yake bid'a kuma la ilaha illallah bako ne a duniya to salati annabi bako ne a duniya to istighfari bako ne a duniya to wanne ne aka kawo wanne ne tijaniya kawo in an ce wai ɗariƙa ba ta da kyau ina tambayan duniya shau tijani shi ya kawo istighfari ko shau tijani ya kawo salatin annabi ko shau tijani ya kawo la'ilallah shi ma ya iske su ne a duniya gaba ɗaya kuma manzo Allah ya zo da abinsa to mine ne ya ƙara daga ku zo mu tsira ku zo mu binan mu tsira saboda haka kowa ya ƙoƙari ya wanke zuciyar shi da yawan ambaton Allah idan muka je lahira za ku yi mamaki za ku yi mamaki za a yi kuka za a yi kuka hawaye ya kare jini ya biyo har jini ya kare in ka ga abin da za a ba masu zikirin nan da kake ganin su wawaye kai kai ne wawa kana ganin su ba san komai ba kai ne baka san komai ba mutumin da ya kwashe kayan shi ya koma wurin Allah kai ko da kake nan a iska har kake ganin cewa ka fi shi wayo ya fi ka wayo amma baka sana an fi juna wayo sai an ji alkiyama lokacin ne za a ce ubangiji bari mu koma mu ma duniya mu zama cikin zakirai Allah ce ina ai an riga an zo kenan zakiran na ba su kawai sun riga sun tsira sabaq al mufariduna wa mal mufariduna ya rasulullah qala zakiruna kaseeran wa zakirati ya fito yaki zai koma gida da sabban sa sai biyo kusa da wani kato dutse ana kiransa jamtan sai ce musu mu yi maza mu yi maza ga jamtan ga jamtan dutse ne mu yi maza mu yi maza suna ketare dutse sai ce sabaq al mufaridun makadaita masu kadaita Allah sun rigaya masu kadaita Allah sun rigaya suwaye ya rasulullah ya ce masu zikiri da yawa masu ambaton Allah da yawa sun rigaya sun riga sun tsira yanzu manzon Allah ya ce ka ni ala la ilaha yan siruna turaba mai rubutin gari na ina kallo masu la ilaha nan da yawa sun ta cikin kabari suna kakkabe kura za su je aljanna yanzu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan kai baka zama cikin su sai ka wani wanda ba kowa ba bai san abin da yake kira addini ba wai ya je ya je ya je madrasa ya je yayi karatu takalmi a kafa fitsari da tsaye ya ɗaura wando ya zai zauna lakcarar ma haka zai zai zauna wai ya ɗan karanta wasu hadisai guda uku ya zo ya naɗi ya saki ba ya ce shi malam ne haka malantan take malanta a kasa ne ake zama malam ko labari ne malanta ai ilimi ne malanta eh kada ku yadda halaka ku ina gaya muku gaskiya kada ka yadda ka bi bayin Allah nagari sun tsira kai ma ka tsira in ka bi wanda ya halaka sai ya halakar da kai na'am
ثم قيل لهم أين ما كنتم تشركون من دون الله قالوا دلوا عنا بل لم نكن ندعو من قول شيئا ذلك يدل الله الكافرين
مساك الله خير muna sake tunatarwa sha Allah radan la kamar ranar alhamis jiban da gobe za a zuwan tafsir mai tarin albarka da kai mu lokacin da nan lokacin da kuma ya ma duk sauran albarka a tambayoyi ba su da yawa yau wani fuka cewa karfin lawa mutum ne sunan shi muhammadu amma lokacin azumi yake sallah kuma yake yake azumi wanda zan azumi ya wuce bai sallah ya addininsa yake ka ba musulmi ba ne idan kana sallah kullum sai ka ce yau na gaji ba zai yi sallah a zafar ba shi ke na mutu ya ridar ta musulunci sallah guda na farilla in ka bashi daga nan ka ridar ta musulunci balle a ce bai sallah gaba ɗaya sai azumi ya zo ya yi azumi ya sallah in azumi ya wuce bai sake sallah wannan ba musulmi ba ne nan da Allah saka alkhairi amma na biyu kuma kar wallahi ya wannan family plan a cikin musulunci ya bayanin sa yake haramun ne ko dai ya halatta manzo Allah ce tanakahu wa tanasalu fa inni mufahirun bikum yawmal qiyamati mufahirun bikum al ummama yawmal qiyamati manzo Allah ce ku yi aure ku haifau da yawa ina so yi ma al'umma na alfahari da kuraran tashi alkiyama Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ai haihuwa da yawa in ji manzo Allah sai sa sai na Umar da yayi aure ta tsuwe sallame ta ya aure wata ta tsuwe sallame ta don ya tara zuri'a da yawa annabi ne ke kowa ya tara zuri'a da yawa ya ce abin alfahari ne gare ni zan yi alfahari da kuraran alkiyama duk 'ya'yan da ka haifa komai yawan su duk mutumin duk ɗayansu in yayi numfashi sai an baka ladansa shedansa da zai yi sai an baka ladansa duk abin da kake masa a duniya bisa lada yake sannan ka ji alkiyama yawan ƴaƴanka yawan darajojin da zaka samu alkiyama saboda haka kowa aihu da yawa alhamdulillah ta mata karshe ce akar wallahi ni ke da mata na yi tafiya kafin in zo sai na cimma babana ya kore ta cewa shi ya sake ta ko sakin ya yi ko dai sai sai sai an yi wani abu eh to sai na Umar Abdullah bin Umar yana da mata amma sai na Umar bai son matan ya zo ga manzo Allah ya ce ya Rasulullahi baba na bai son mata na amma ni ina son ta annabi ya ce ka je ka sake ta suna babanka bai son ta amma uban ya saki shine ban sani ba sai na bincika in ji ko uban na iya saki su ba mu sadakan tabarma da busa muna musu roƙon Allah ya biya bukatun su kanana da manya sannan muna gayyatar dukkan jama'a zuwa lailatul qadri da za a yi yau a gidan Dr. Yusuf Makwa da yake a Nasarawa da duk wanda Allah ya hore maka wanda muka saba zuwa duk shekara sannan muna gaya ma masoya za mu fi tafsiri jibi da gobe wasu za su rufe yau wasu za su rufe gobe mu ne na ƙarshe a bargu za mu rufe ranar alhamis in Allah ya kai mu mun gaici kowa da kowa duk wanda ya ji ya gaya ma wanda bai ji ba saboda addu'ar da za a yi ranar alhamis muna ganin zai dace da lailatul qadari saboda 27 kenan saboda haka muke sa ran kowa zo wajen wannan addu'a domin kowa ya samu alkhairin da za a samu a wajen addu'a din Allah ba mu lafiya da zama lafiya Allah bai mai tamu Allah kai mu bari lafiya ya kamata mu ji tsoron Allah azumin nan ana cewa jibi za a fara a'a an ce gobe ne ran juma'a ne a ran asabar ne to yanzu gashi ana maganan karewa rayuwar mu ta tafi kenan wayannan kwanuka sun tafi ba su dawa har abada yanzu an rage in dama sauran kwanan ka arba'in an rage kusan talatin kaga goma ya saura to saboda haka kullum mu zama cikin tsoron Allah idan mutuwar ta zo ta ɗauke mu muna cikin tsoron Allah to za mu ji daɗi da za mu ka je lahira ka ga abin da aka shirya maka da kanka za ka ce a ɗauke ka yi ai rashin sani ne in ba ka ba kabarin nan ya fi duniya daɗi don da ba mu sa abin da ke ciki ba ne kawai amma in ka shirya da Allah ka je lahira abin nan ka mutu in an ka yahe maka aka nuna maka gidanka na aljanna sai ka yi ta kiran wa'inda ke duniya oh mamana ke ma ki zo babana kowa sai ka yi ta kiran sunan shi kana roƙo Allah su ma su mutu wai a'o'o ka wai saboda ka samu kana so su su zo su samu saboda ka kowa ya kyakkyawan aiki yadda zai ji daɗi lahira بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أمر والخاتم لما سمع لنا غير الحق من الحق ولا جيد صراط المستقيم على آله حق قدره يوم الدين العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على الحمد لله رب العالمين